من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمغفرة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العصر الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون الله تعالى يجب فلا dangane da waɗannan banu Isra'ila da suka saki ayoyin da Allah ya saukar da littafin da aka saukar musu na antaura suka jefar a bayan bayan suka kama surkullan da masu sihiri suka ba su dangane da annabi Sulaiman Allah sai ya ce wala wannan aman da a ce banu Isra'ila sun yi imani wattaqaw suka ji tsoron Allah da masubatun kyakkyawan sakamako min indillahi daga gurin Allah khairun ya musu alkhairi daga wannan sihirin da suka kama wanda shaidanu suka koya musu dangane da mulkin annabi Sulaiman da wanda suka samu gurin su Harun da Marufu khairun shi ya musu alkhairi da lafiyar imani su samu kyakkyawan sakamako a gurin Allah amma laukan ya alamuna da ce sun gani da sun zaɓi imani sun zaɓi lada na lahiya a maimakon ya zama su sun kafirce da Allah sun kafirce da ayoyin Allah a duniya kuma a lahira sun yi sun zama da azaman Allah mai tsanani na
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راجنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم Allah ya kira mu ne domin ya koya musu ladabin zamantakewa da manzon Allah domin ya koya musu irin kalmar da ya dace su faɗa wa manzon Allah Allah ce ya ayyu allazina amanu ya ku wa'inda kuka yi imani da annabi la taqulu ra'ina kar kuna ce ma annabi Muhammadu ra'ina kamar yadda yahudu suke faɗa masa yahudawa suka ce wa manzon Allah ra'ina ra'ina ra'ina to sai su kuma sahabbai wasu daga cikin sahabbai suka tsammaci shi wannan ra'ina din wani yabo ne da yahudu suka samu cikin littafin suke faɗa wa manzon Allah to kuma kalmar ba yabo ba ce kalma ce ta injili suke faɗa wa manzon Allah ma'ana wai ra'ina ma'ana wai ka jira mu ka kiyaye mu ka ji daga gurin mu mu ma mu ji daga gurin ka abinda kalmar da ke rufe mu kalmar dai zambuci suke faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai wasu daga cikin sahabbai sai suna faɗa wa manzon Allah ra'ina ra'ina to sai Allah ya musu gargadi ya ce la ta kulu ra'ina kar ku ce ma annabi Muhammadu ra'ina kamar yadda ya kulu suke faɗa masa wa kulun zurna ku ce wa manzon Allah kun zurna ka saurare mu ka fahimtar da mu wasma'u sannan ku ji abin da zai faɗa muku ya fahimtar da ku walil kafirin azabun muhin kafiran yahudu da suka kafirce da annabi da kuma kafiran nasara da suka kafirce da annabi Allah ya tanadar musu azabun alimun azaba mai rafi shi ba Abdullahi bin Mas'ud ya karanta ayan da ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'una sabila da dama ra'una suka ce kalmar rajina kan an turo ta ne daga ra'un wato ma'anar ra'un shine wato wato kaman kalma ce ta yahudawa ko kuma kalma ce wanda daga yahudu wato daga yare ne na yahudawa suke yin amfani da shi ma'anar ra'un wato mai yawan kuskure shine ra'un shine Allah ya ce to kar ku kwaikwaye kar ku kwaikwaye su ku girmama annabi domin Allah shi ke umurni ma sahabbansa sahabban manzon Allah da su girmama manzon Allah da aka ga Allah bai barin sahabbai su yi wani a gaban manzon Allah Allah yakan gyara musu sau ya gyara musu zama idan ba mu manta ba Allah ya faɗa mana yadda ke gargadi wa mu'mini ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah ya ku mu'mini kada ku yadda ku shiga gaban Allah ku shiga gaban manzon Allah haka wannan ana musu umarni ne da dini idan annabi yana nan kar su gabata akan komai su jira sai manzon Allah ya yi da ni a wani wajen kuma zaka ji Allah yana ce muku ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi ya ku mu'minai kar ku na daga muryan sama da muryan annabi Muhammad haka ce cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci idan suna tashi manzon Allah na nan har suka daga muryar suka daga muryar sama da muryar manzon Allah to Allah sai ya saukar da wannan ayat sai la la tarfawa kar ku yadda ku daga murya sama da muryar annabi haka ce cikin wa'annan sahabbai da akwai wani wanda daga cikin la'adunsa yana da murya babban murya yana yawan daga murya da garin da aka fitar da latar ba wa zuwa kun fa sautin nabi sai ya bar fitowa gaba daya aka ce shi ne ya saki ne da fito ba aka ce shi ne sa'ad bin ba manzo Allah bai kai shi bai shi kiya ce ina wani sai ya rasulullahi sai dai a cikin dole aka ce gida aka duba shi yaya matansa tace ya ce ba zai iya fita waje ba tunda Allah ya saukar da ayan da kike fishi da shi sabila da yana daga murya gaban manzon Allah ya san shi dan wuta ne ji shi ya bada aka dawo aka fara manzon Allah ta ya rasulullahi ga abin da bawa ne annabi ce a koma a ce masa in hana son a ga dan aljanna ma a kalle shi dan aljanna ne gaske to shi ne daga lokacin idan ya fito ya zo fadan manzon Allah to idan yana magana a fadan manzon Allah muryarsa kai ka ce in dai magana ma manzon Allah kamar zai isar da wani sako ne na sirri kuskus a hankali a hankali har Allah ya saukar da wata ayat da take yabansa Allah ya ce innal ladina yudduna aswatahum inda rasulillahi أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم sai masu yin ƙasa da muryar a gaban annabi to lallai su din nan suna cikin masu tsoron Allah Allah ya jarrabi zuciyarsu da tsoron Allah haka akwai wasu sahabban na ƙauye da suka zo fadan manzon Allah suka zo manzon Allah na gida sai suka tsaya ta bayan katanga suna kiran annabi ya muhammadu ka zo ka koya mana qur'ani ka zo ka koya mana shari'ar da Allah ya kuro ka da shi suna kiran annabi ne kira da ƙarfi haka Allah sai daukar da innan da ne na dole ka min wara'il hujurati aktsaruhu la yaqilun ya rasulullah masu kiran ka a bayan katangan nan mafi yawan su ba su da hankali ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم sai da a ce sun yi haƙuri har sai ka fito da yarda su alheri to kun ga waɗannan sahabbai ne suka zo bayan gidan annabi suna masa wannan kira har gobe idan ana rama zai karanta qur'ani zai ce ba su da hankali zai ce ba su da hankali a rana sai an ce ba su da hankali ya fito dubbai kuma an kama kala ya za ka samu sabila da sun yi sugul adadi a hadara ta manzon Allah to Allah baya haƙuri akan a kaskantar da annabi Allah baya hakuri akan wani hatta matan manzon Allah Allah bai kyale su ba Allah na musu gargadi su mai da hankali yana ce an sai rabbu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin alidatin salihatin tayyibatin ce ka faɗa musu ya Rasulullah Allah ya kusata idan har kuka yi abin da annabi ya sake ku to Allah zai canja masa matan da suka fi ku jinki suka fi ku karfin musulunci suka fi ku karfin imani suka fi ku karfin bauta suka fi ku karfi na karɓawa sannan ma a cikin zaurawa da 'yan mata sai wanda annabi Muhammad ya zama shi yasa aka ce duk cikin laifi sabon Allah babu sabon da Allah ya haɗa wato girmansa da shirka sai daga murya a gaban annabi babu duk cikin laifuka sabiya da Allah cewa yayi ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahabata a'malukum ayyukan ku sai ya rushe to duk cikin laifuka Allah bai faɗi cewa akwai wanda yake rusa ayyuka ba sai shirka shirka ne Allah yake da in hajaranta la ya haba banna amalaka idan kai shirka ayyukan ka zai rubuce sai kuma daga murya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa duk mu'mini dukkan wani mai tsoron Allah Allah mun tsoron Allah da ke rasa ganshi na girmama manzon Allah sayyidina Abubakar ya fi sahabbai ya fi sahabbai falala ne da daraja kabila da girmama annabi Muhammad da yake da kuma kamba ma annabi da yake da kuma yanda ya zaba annabi Muhammadu akan komai nasa na rayuwa aka ce akwai wani lokaci manzo Allah yana zaune sai ya kira wani sahabinsa sunan sahabin ya ala ya ala bin umayya annabi ya kira shi sau daya bai amsa ba ya kira shi sau biyu bai amsa ba da ya kira shi na uku sai annabi ya yi sai can jimawa sai ga ya alan nan sai ya zo ya ce ya rasu lahi ka kira ni ina sallah sai kana sallah sai ni annabi muhammadu in kira ka ka ce mun kana sallah ka mance da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tabi'u lillahi wa lirrasul la la'abu يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم يا قوم إليكم وأنتم الله ku amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya kira ku aka ce da ya alabun umayya ya amsa kiran manzon Allah yana cikin sallah ya yanki ya zo ya amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je idan ma aika ne na manzon Allah ya je aikan ya dawo to idan ya dawo ko ya yi tuta a hanya daura sallar da zai yi a kan raka'an da ya tsaya sabila da falala na aikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka Allah yana umarni ma mu'minai da in da su kira manzon Allah ta su ce masa ra'ina kamar yadda Yahudawa suke ce masa ra'ina Allah ce ku ce masa wa qulun zurna wa smahu ku ce masa unzurna ka saurare mu ya rasulullah ka fahimtar da mu ya rasulullah wasma'u sannan ku ji abin da zai faɗa muku Allah ya ce amma walil kafirina azabun alim kafirai suna da azaba na radadi wanda suka kafirce ma Allah ta'ala
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم خير خيرا من ربكم والله يختص برحمته من يشاء
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو البدر العظيم الله يا رسول الله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب كافرين من أهل الكتاب da mushrikai ba su kaunan an yi nazzala alaikum a saukar muku da wani alkhairi ko a saukar muku da wata aya ne faranta rai min rabbikum da min rabbikum daga ubangiji amma Allah ya ce wallahu yastasu bi rahmatihi man yasha Allah yana kibantan bayinsa wanda ya ga dama da rahamansa wallahu bil fadli azim kuma Allah ma abocin halala ne mai girma nan aka ce kafirai idan suka ji wani abu ya samu manzon Allah na farin ciki sallallahu alaihi wa sallam Allah Allah suke yi su kora wannan abun sabila da hasal hasada daban da ma kafiran a ce ahlul kitabi ne dama a bayan Allah ya faɗa mana sun ki su musulunta ne baghiyar kabila da hasada da kuma zalunci a wani wajen kuma hasadan min indi an kudu hasada daga wajen rayuwa haka za mu shirkai na makka su ma idan suka ji wani abun alheri na farin ciki ya samu manzon Allah suna bakin ciki suna bacin rai to kuma Allah yana kimanta rahamarsa ga wanda ya gada ba ma annabi ba ba muminai ba haka kawai ka ga bawa Allah ya masa falala ka ji bakin ciki ka ji hasada to Allah ya kaddara maka wata cuta ce a zuciya ko kuma ce shedan ya saboda maka wata cuta ce a zuciyarka manzo Allah ya ce al-hasan ta'kulu al-hasanat kama ya'kulu an-nar al-hasan hasada tana cin kyawawa kamar yadda wuta ke cin kyawawa hasada ko makafiri karka ya hasada fadin bahaushe ne hasada ga mai rabu taki duk wanda kake yawan masa hasada kake yawan masa hasada to daga shi za a yi wani lokacin ma abinda wato ta iya yiwa da lokacin da zai samu wannan abun bai zo ba Allah idan ya ga kana masa hasada kana masa hasada sai Allah ya daga wannan bawo sabila da kashi bakin ciki sai alhasidu alhasidu ya hasidu wa rabbul hukmi yahkum mai hasada yana hasadansa ubangijin hukunci kuma yana hukuncin sa babu sa to ina ga ce hasada ga manzon Allah wanda dama su yahudin abin da ya halakar da su kenan hasadan kar a ce wani annabi ya fito ba a cikin banu Isra'ila ba to Allah ya ce ba su ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi kafiran ahlul kitabi yahudu walal mushrikina da mushrikai ba su san an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum a saukar muku da wani alheri daga gurin ubangijinku wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha Allah kuma yana kebanta rahmansa da wanda ya ga dama wallahu zul fadli al azim Allah ma hukuncin falala ne mai girma aka ce lokacin da manzon Allah ya yi isra'i bayan ya dawo annabi ya bada labarin cewa ya yi isra'i daga daga makka zuwa kudus yace kuma ya yi mi'raji daga kudus zuwa saman bakwai a nan ya karɓo sallah shi kenan kafirai suka kama gangani suna suna dariya suna ce ai muhammadu ya kawo tashar da kowa ne ya karya ta shi aka ce abu jahil yana haduwa da sidina abubakar sai ce a abubakar ka ji kuma ƙaryan da abokinka yau ya zo da shi yanzu kai in ka ji maganar za ka yadda sidina abubakar me ya ce ce wai ya ce a daren jiya a dare ɗaya ya tashi daga nan makka ya tafi kudus an tafi da shi kudus kuma daga kudus an tafi da shi saman sammai sai na abu bakar ya ce a wakala zalika shin ya faɗi haka abu jahil ya ce kore ya faɗi haka sai na abu bakar ya ce idan dai ya faɗa ba na shakka ba na kofanto ba na ma buƙatar dalili na yarda yanzu da na abu bakar radiyallahu anhu aka ce na aka ce da kafiran suka zo suka kewaye manzo Allah suka ce to sai ka mana misali yayi kudus din take mu dai mun san baka taba zuwa kudus ba dan haka sai ka mana labari yayi din aka ce take aka dauko kudus din aka saka ta abai dai a gaban manzo Allah annabi ya ce guri kaza akwai kila guri kaza akwai kubba guri kaza akwai kofa guri kaza bangaren arewa bangaren haka annabi ya misalta kudus ya misalta bishiyoyin da suke cikin kudus ya misalta komai sai suka kuma ce manzon Allah to idan dai da gaske ne ka je kudu ka gamu da karafka mu na kasuwanci a hanya dan haka ba mu labari sai ai annabi ya ce ai da na gamu da na ga karafkan ku kware a hanya dayan su ma taguwansa ta bace masa ya da cikiyanta kaza ya faru kaza ya faru kaza ya faru suka ce to yaushe za su dawo yaushe za su yi zo karafkan nan annabi ce karafkan ku za su yi zo ana ana rana tana faduwa karafkan ku suna shigowa nan suka dai suka rage rantse wai sai sun fara manzon Allah ba san annabi manzo Allah ba zai kuru ba sai aka saka masu gadin wajen faduwar rana daban masu kallon kofan gari daban masu kallon kofan gari suna ce yawwa sun iso masu faduwar rana suna ce rana ta fadi tare suka faɗa suna isowa ko sai suka fara ba da labarin ai kaza ai kaza ya faru da duk abin da manzon Allah ya faɗa sai ga suna faɗa Abu Jahil da ke babban kafiri ne sai sai kayya ai Muhammad sinirin sa ya wuce cikin gari har wajen gari ma sinirin sa ya Abu Sufyan zuciya idan ta riga ta halaka shi kenan shirya ba zai yi mata amfani ba فإذا دلت الأقول على علم فماذا تقول من نصحه idan mutum da ilimin sa hankalin sa ya bace to me masu nasiha za su ci sai dai su yi baki su yi shiru kawai to haka suke hasada wa manzon Allah suke gaba babu ayar da basu gani ba aya daban-daban daban da ma Abu Abu Jahil ya ga aya kala-kala akan manzon Allah amma ina zuciyar bata karbi shirya ba a gabansa manzon Allah ya kira wata a gabansa ana cikin rana tsakiyar rana annabi ya yi umarni dare ya shigo lokaci lokaci guda dare ya shigo daren da ya shigo annabi ya kira watan da take cikin daren watan ta sauko watan annabi ya ce ta dare gida biyu watan ta dare gida biyu annabi ya daga hannunsa bari ɗaya ta shiga ta gefen mayafinsa na dama ta fito ta haguna bari dai ta shiga ta gefensa na haguna ta fito ta dama annabi ya ce su haɗe suka haɗe annabi ya ce su koma sama suka koma sama suka tashi zama daram a sama cikin dare annabi ya ce rana ta bayyana rana ta bayyana a gaban abuja abuja ke na kai abuja amma abuja an duk bai tashi ya yi imani ba bai tashi ya yi imani ba kisansu da habibu bin habibu bin malik kenan sarki sham kana haka akwai lokacin da yake yake annabi yana sallah yake duk ranar da aka ga Muhammadu na sallah a zo a fada masa sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya taka kan Muhammadu a kudu illa sallallahu alaihi wasallam da aka ga annabi na sallah sai aka je aka kira shi wai yazo da yazo ya tafi da zafin rai da bacin rai wai zai taka manzon Allah yana zuwa kawai sai aka ga ya biyo abu yana a guje yana yi ce a ba kai ne ka cika mana baki ba jiya yanzu kuma ka dawo yace ba ku ga abin da na gani ba ba ku ga abin da na gani ba wa abu jahal in ra'a'u ka fahalin ka annahu anqaw abu jahal ya ga wuyan zarkecen rakuni ya bude baki zai cinye shi ya gaishe kamar gaggafa nan ya biyo a guje ya dawo amma duka bai tashi ya yi imani ba sabila da rabbi innal huda hudaka wa ayatuka nurun tahdidiha man tashaa'u shari'an Allah shari'a na Allah ayoyin da kuma haske ne shi wanda aka samu da wannan haske ne da wannan shi Allah ya ce to ba su san ka saukar ma annabi da wani alkhairi amma Allah yana kebantar rahmatsa da wanda ya ga dama kuma Allah ma'abucin falala ne falalan ma ne girma ne yarwa na'am
ما نستطيع بآية أو ننسها بغير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير
ما ننسك من آية أو ننسها نأتي بشيء منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير Allah ya ce malam sarki ya yi ba mu shafe wata aya ko kuma babu wata aya da muka shafe ta aw nunsiha ko kuma muka mantar da aya face na ci bi khairin minha za mu zo da ayan da ta fi wannan ayar aw mithla ko kuma misalin wannan ayar alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir yace baka san cewa Allah yana da iko akan komai da komai ba ce lallai Allah kana da iko a kan kuma yin su to wannan aya akwai sabanin kira a wajen karanta aya kamar Abdullahi ibn Mas'ud shi da zai karanta ayar sai ya karanta ta da manan saka min ayatin aunan sukuha najiku bi nisbiha shararan shararan abdullahi ibn mas'ud kenan manan saka min ayatin aunan sukuha najiku bi nisbiha ma'ana wai abun da muka mance da muka mantar da kai na daga aya ko kuma muka tace ta to za mu zo da misalin ta kamar yadda dama cikin kira'o'i da dama abdullahi bin mas'ud akwai ma wato qur'anin da daban wanda ake kira da muhaqqu abdullahi bin mas'ud kira'a da shi amma kira'o mafi yawan kira'o'i da yana da cikin kira'a da shafa ba a karatu da shi to suka ce manan a cikin qur'ani dama ayoyin qur'ani suka suka shi kai da akwai ayoyin da suke dauke da shari'a wal ahkam da akwai ayoyin da suke dauke da alhikam da ayoyin da suke dauke da alhikam da makamantar to ayoyin da suke dauke da al'akamu shari'a kusan kusan na shari'a a cikin su akan samu annabi akan samu annabi abin da ake nufi da annabi wal mansub shi wata aya Allah zai ce saukar da wata aya tana tabbatar da wani hukunci zuwa jimawa sai Allah ya sako da wata aya wanda tana kore wannan hukuncin ta kawo wani sauki wanda ya riga wannan aya sai wannan aya ta zama su tana nan a rubuce a Qur'ani amma an shafe hukuncin da wata aya to ayan da aka shafe ta ita ce ake ce mata annabi khalq ayan da kuma ta zo ta goge wannan aka ce mata al-mansuha wanda yana da malaman ulumul Qur'an sun wanda a bayani a kai kamar imamu suyudi ya wasa a bayani a kai kisan al-itiqad fi ulul quran yana nan cikin littattafan da aka yi suke tafsiri daban-daban ayatul natiqa wa ayatul mansuha to shine Allah ya ce ma nan abinda muka shafi abinda ake nufi da nan an turo shi ne daga nan saka yansuku nuskata abinda ake nufi da nuska kuma shi ne copy a yaren bature kenan kwafi abin da ake nufi da kwafi kuma a wata ne kamar wato wani abin da da a kwafi to ma'ana wato ba mu shafe ko kuma ba mu kau da wata aya ba sai mun kawo kwafi irin na wannan aya wanda ta ji wannan aya au nunsiha ko kuma muka mantar da aya duk da a wajen nunsiha din ma an samu babbancin kirabu kamar akwai kirabin ibn musayyib ibn musayyib bai karanta ta da aunin siha ba sai ya karanta ta da autun saha ko aka mantar da ita kamar kuma a wajen tafsirin mujahid wajen karanta aunin shahadin bai fassara ta da mantuwa ba ma'anar auren da ake yi ayar da aka ɗauke hukuncin kamar yadda mujahid ya faɗa yace haka ubayyu bin bin umayr ya tafi a kan fassarar ayar ma'ana ba mu shafa wata aya ba ko muka tsaga hukuncin aya aka ce da gida da idan an ce auren shi haka man an dangana ma annabi muhammadu mantuwa to annabi muhammadu kuma Allah ya ce mana baya mantuwa Allah ne ya ce mana sanukuri uka fala tansa illa ma sha Allah za mu karantar da kai ba za ka taɓa mantuwa ba to kaga idan an ce haunin su hako mu kamantar da ita ba annabi ne aka mantar da shi ayan ba a'a annabi zai karanta ayan amma sahabbai sai a mantar da su ayan ko kuma annabi zai karanta ayan amma sai a ɗauke ayan ya zama su babu ayan kamar yadda aka ce sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ya ce akwai ayoyi ko kuma akwai surori guda biyu da ya rike surorin wato yana tunani da surorin tsawon kowace sura ta kai suratul suratul bara ya ce amma ba a saka su cikin alƙur'ani ba ya ce kuma ya manta da ayoyi kuma duk da abai babu wanda ya zo da wannan ayoyi ya ce shi jumla kalma juri ce suna ba cikin ayoyi malamai suka ce to shi ma zai shiga cikin malam zakka na yakin au sun ha ba mu shage wata aya ba ko kuma muka ɗauke aya din to Allah ne da zai canja ayan da wasu ayoyin da suka fi sai Allah ya mantar da sahabban ma gaba amma alqur'ani cikin da babu sauyi ko kaɗan qur'ani yadda yake haka yake a cikin babu rage ko ko nukusani a cikin sa kamar yadda Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da wannan alqur'ani kuma mu za mu kiyaye alqur'ani to kamar mujahid ya fassara shi da aunin jihadin ma'ana muka saka hukuncin ayi ma'ana ba wai muka mantar da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa hadisin zuriya dai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi wani sallah cikin salloli an ce sallah ne na Allah annabi sai zai yi sallar raka'a biyu da yayi sallar raka'a biyu sai yayi tahiyya ya sallah sai da haɓai ba su yi ma annabi Muhammad magana ba su dai sun san da za a raka a wani aiki sai suka ga annabi raka a biyu kuma ya ce sai wani duniya dai wanda wani ya zo ne daga balarabe ne na ƙauye sai ya fito ne ya biyo manzon Allah ya samu manzon Allah da cikin wani kuskure da ya sai ce a ya rasulullahi an rage salat an rage sallar ne ko kuma kayi mantuwa ne أقصرت أمنتي يا رسول الله أرجي لي كو كامن شيء النبي يتي با أرجي با كما بوبن شيء با شيء أه تو هاي ركعة يمكن يا رسول الله النبي يتي ركعة يمكن يتي النبي يتي تو سي أكبر بيت أبي إن سنتي حقا نبي لي كي مشتا sai aka tambaye ta abin sai suka ce eh ya rasulullah ne yi kai sai annabi ya taso sai ya kawo jiwu sai aka yi sallama sai ya yi sujada baya malamai suka ce da zuriya zaini bai samu manzon Allah da maganan an rage ba ko kuma ya mance ba da daga ranar sallan azhar ta zama raka'a biyu daga ranar sabila da annabi baya mantuwa annabi baya rasuwa annabi da yawa baya samun manzon Allah annabi ya fi kowa kiyaye dokokin Allah ya fi kowa sanin shari'an Allah to mutumin da bai mantuwa bai ɗemuwa bai shagala ga gaban gaban ubangiji yaya za a yi zai sallah raka a hudu ya yi sallah raka a biyu wannan annabi wannan hali ba zai samu manzon Allah ba aka ce to mun ya dai dai tabbayar da yima manzon Allah dan yake an rage ne ko an manje ne shi ne yasa sai aka karo mana biyu tunda dai yake dai ya ga mana sai aka ce to shi ke duniya dai ya ga sai mu kare amma aka ce da a wannan ranar da daga ranar sallan azahar ta zama raka ne har abada sabila da gurin manzon Allah ake ganin shari'an Allah kuma manzon Allah yana da rangwame ko da yaushe yana san al'ummar su ga musu sauki ai ko gurin karɓo sallah ma an ba da sallan ne guda hamsin annabi ya dawo ya koma aka rage biyar ya koma aka rage biyar ya koma aka rage biyar sai da sallan ta dawo ta dawo salloli guda biyar duk hakan ya faru ne sabila da al'umman annabi ta samu sauki ta samu rangwame kuma duk wanda ya salloli guda biyar din nan to yana daidai da wanda ya salloli guda hamsin ne man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya aikata aiki mai kyau kwaya daya za a baki goma irinta wani kisa na salmanin farisi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ce wata rana sayyidina Ali karramallahu wajhahu yana tare da sayyida Fatima tukiyar manzon Allah sayyida Fatima ba ta da lafiya sai ta ce ma sayyidina Ali ina son ka nemo min abun marmari ina marmarin danyen abu irin na ƴaƴan bishiya ya tambaye ta yace me kike so tace ina son roman roman to kuma ga yake da kuɗi sai ka je ka kasuwa yayi bige bige dai don a samu kuɗi ba a samu kuɗi ba karshe aka ce ya karɓi rasulan kuɗi a wajen wani bayani a wani bayanin kuma aka ce ya yi ƙodugo sai ya samu dirhami ɗaya da ya samu sai ya tsaya mace da ba da maru masu kwaya biyu daidai ya rike zai kawo mata gida yana hanyar dawowa sai ya ga wani miskini a hanya yana kwance a kafa ya ce mata yaya me ke damun ka ya ce yunwa ya ke yunwa kake ji ya ce ke shi kuma gashi duk hannunsa babu komai sai sakon yar manzon Allah yaya zai yi kenan sai ya raba gida biyu sai ya ba wannan miskinin roman din guda daya sai ya rike kwaya daya ya tafi da shi gidan sai da Fatimatu Zahra yana zuwa zai shiga ya bayan ya shiga cikin gidan sai ga sai da Fatima da fara'a ta taso tana nishadi tana ce mata ai an ciyar da ni daga roman na aljanna sabila da ka ciyar da wani miskini a hanya take faɗa mata ya tsaya yana yana yana tambayar ta yana jin yaya aka yi aka kawo mata yana kokarin tambayar ta sai kawai ya ji sallama a kowar gida assalamu alaikum assalamu alaikum ashe salmanul farisi ne cewa alaikum salam Salman al-Farisi ya kuma sai ce manzon Allah ne turo ni wajen ka sai me ya turo ka da shi zo ne sai ce a a manzon Allah ne ya ba ni ruman ya ce ka kawo maka sai ya ga ruman guda tara daga gurin manzon Allah ko ba sai dina Ali da ya kirga ya ga guda tara ne sai ya ce wa Salman al-Farisi kai in dai guda tara ne ba annabi bane ya turo ka in dai annabi ne duro ka to guda goma ne sai ji mamakin yaya aka yi sayyidina ali san guda sayyidina ali san guda goma ne shi da ya koya daya yana yin wasa masa sayyidina ali sai sayyidina ali ya ce masa goma annabi duro ka ne ya tambayi sayyidina ali ce yaya aka yi ka sani ya ce a ba Allah ya ce mana man ja'a ila asalin falahu ashru amsaliha ba wanda ya aikata mai kyau kwaya ɗaya za a ba shi goma kwaya ɗaya na ba mu gaske ne dan haka in annabi zai kawo mai kyauta guda goma zai kawo mun sabila da daga wajen sabon Allah ne daga nan sai ni kuma sai na aje da tabbata masa shikenan sai ba shi to haka al'umma manzo Allah sallallahu komai an ba su mai sauki ne kuma komai an ba su mai arha ne sannan kuma sun fi kowa girman lada sabila da ne sabila da annabi lamma da Allahu da ina liqa'ati bi akramir rusul kunna akrama rusul da Allah ya ce annabi ya fi kowa cikin manzanni kuma sai ka fi kowa cikin al'umma sai gaba daya kamar ibn zayd malan takmina yake aurun shahadin nan akwai wanda ya karanta ta da nan sa'a malan takmina yake أو ننسأها نأتي بخير منها أو يسرها وكما ما ننسأ منها أو ننسأها بمشاهدة وتعايا أو ننسأها وكما قد أوشي آية وسيك كرنا لنا ننسأها wasu kuma sai suka ce a aunun ha ma'ananta shine ba mu kamantar da manzon Allah ba sabila da kiyaye alkurman cewa da Allah yayin nan sa nukuri ka falatarsa aka ce to aunun jiha a nan aunan namfuha ko muka shafe ta ma'anin nufiha namfuha ne ko kuma muka shafe ta Allah ya ce mana alam ta alam da Allah a kulli shay'in qadir shi baka san cewa Allah mai iko ne da komai da komai ba mai iko ne akan kowa da komai da komai an san shi ne i Allah kai mai iko ne akan kowa kuma kai ne iko ne a kan ku na
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الله يقول ألم تعلم أن الله ashe baka san cewa lallai Allah lahu mulku samawati wal ardi mulkin malakutu na sama da mulkin kasai duka na Allah bane to wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala kuma bayan Allah ba ku da wani majibanci kuma kuma bayan Allah ba ku da wani mai taimako shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala cikin tsarin mulkin nasa yake aikata abin da ya ga dama la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu ba a tambayan Allah ce Allah dan ka ka kai kaza a'a Allah shi zai tambayi bayan ya ce musu dan me yasa kuka yi kaza dan me yasa kuka yi kaza kuma a cikin tasirin na mulkin Allah ya yi zaɓensa cikin zaɓensa ya zaɓi manzon Allah da shugabancin da su banu Isra'ila suke ganin cewa wato su ba za su bi shi bisa wannan shugabancin ba su suna ganin su ne ya kamata a same su da wannan shugabancin to mulki na Allah ne Allah ba ma musulmi ba har har ne Allah kan ba shi mulki mulki ba sharadi sai sai musulmi ba qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha wa biyanika al-mulk innaka ala kulli shay'in qadir mulki na Allah ne yana bayar ma wanda ya ga dama Allah shi ya faɗa mana yana bada mulki ma wanda ya ga dama yana bayar ma harni ma na maruzu ai harni Allah ya faɗa mana aukan ladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala ya faɗa mana alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbi an atahu Allahu al-mulka sai ba ku ga wanda yake jayayya da annabi Ibrahim ba akan ubangijinsa me Allah yake yace an atahu Allahu mulka saboda Allah ya baki mulki kun ga Allah ya faɗa yana jayayya da annabi amma Allah yake shi ya baki mulki in kala Ibrahim rabbi alladhi yuwayyi annabi Ibrahim yace yace mana maruzu Allah shi ke rayawa shi ke kashewa na maruzu shi kuma sai yace ana ummi wa ummi ni ni ma ina rayawa ina kashewa ni ne mai rayawa ni ne mai kashewa sai ce a je a kawo mutane aka kawo mutane biyu na malufi ka aka tara kan daya sai ya bar daya sai ce to kaga na kashe wannan wannan kuma ban ga damar su ce shiga na raya annabi ibrahim ya ce a sai ai wannan damuwar su kullum ba ma annabi ya kai ba yace idan dai kai annabi ne yace to fa inna allaha in dai kai Allah ne da gaske kana kashewa kana rayawa sai qala ibrahim fa inna allaha yati bi shamsi min al mashriqi fati bi hadhihi al maghrib yace to ai Allah na fito da rana ta kai ta gaba to kai da gida da ka nuna mana kai Allah ne fati bi hadhihi al maghrib ka fito da rana ta yamma fa wuli da ladhi kafa nan gidan da malubi yayi zurbi to Allah ne ya bashi mulki sai sa mulkin duniya ma gaba ɗaya mafi yawan mulkin duniya kafirai suke da mulkin duniya yanzu duk yadda ka je cikin kasashen duniya duk yadda ka je hatta kasashen musulmai kasashen kafiran duniya sun yi sai tsara a kansu su suke duniya kasa a zahiri ne dai za ka ga cewa musulmi ne a kasar shugaban kasar musulmi ne amma yahudu su suke duniya kasa Allah yana bayar da mulki ma wanda ya ga dama amma duk mulkin da ya bayar ma wanda ya ga dama din bai ba ma wani mutum mulki kamar yadda ya bayar ma manzon Allah ba babu mai mulki irin da manzon Allah babu shine ai sahalu lokacin da ya je shi dangane da abin da kafiran Quraysh suka tura shi dangane da rubutu akan sulhu da Hudaybiyah dab da lokacin da manzon Allah zai yi farko makata da suka turo sahalu sahalu da ya zo shi gurin manzon Allah annabi ya ce tun tun da sunan ka sahalu to ta iya yiwa a samu sauki cikin al'amar aka ce sahalu sai wajen da za a rubuta alkawari din cikin alkawarin alkawarin suna da yawa daga cikin alkawarurrukan cewa tsakanin annabi muhammadu da kafiran quraisu ba za a yi yaƙi ba har tsawon shekara goma sabila da sun lura sun ga tattalin arzikinsu ya karye tattalin arzikin kasansu ya karye sabila da yaƙe-yaƙen da suka samu tsakaninsu da manzon Allah aka ce katimin manzon Allah shi ne sayyidina Ali shi ke rubuta shi ke rubuta dan manzon Allah baya rubutu shi amma baya rubutu ba dan da yake rubutu bane a'a baya yi سيدنا علي يقول بسم الله الرحمن الرحيم في سهل يدعاها مو بسم بسم الله الرحمن الرحيم بقى مو دي من سمي اسمك اللهم اما بسم بسم الله الرحمن الرحيم النبي في مسألة يقول أيسلك سيدنا علي يقول سيدنا علي يقول بسم الله الرحمن الرحيم يربط باسمك اللهم sai da dina Ali ya rubuta min Muhammadin Rasulillah daga annabi Muhammadu manzon Allah sai ta hadu ya sake cewa a fa ai mu ba mu yadda da shi Rasulullahi bane da ni ne da shi Rasulullahi ne ai jayayen ba zai kai mu har ga har ga haka ai akan abin da muke jayayya da kuke nan akan shi ba Rasulullahi bane dan haka sai a canza annabi Muhammad ya ce masa Ali ya canja ya goge a yadda ba sai Ali ya goge sai dina Ali ya kuru ya ce goge annabi ya sake ce da shi goge sai dina Ali ya goge na uku sai dina Ali ya ce wallahi ya rasulullahi hannu na ba zai taba shafe Muhammadu rasulullahi aka ce to ko daga nan an ɗauki karatun cewa bangaren girmama annabi ba a jiran izinin manzon ba a jiran umarnin manzon Allah shi yasa wanda nake cewa idan me nake maulidi ba mu jiran izini dangane da maulidi izinin kenan muna yi ne dan san annabi Muhammad in za ka yi kai in ba za ka yi ba ka rike abin da ya dace da kai duk da muna da hujjojin amma babban hujjar mu shine dan annabi muke kuma ba sai annabi ya ce mu taru mu gode masa ba da mu taru mu gode masa lokacin da ka gina sabon gida zaka kuma gidan gidan gida kake maka ka tara masa wari ai ba ta ce ba sai ne kaga cewa dan gode ma Allah zaka tara tara mutane da wari Allah ne yake dole sai ka tara ba Allah bane da haka mu ma annabin bai koda a ce duk da annabin ya ce a masa maulidin domin murna to koda annabin bai yi ba min yi ma annabi dan kansa eh dan annabi ko koda sahabbai da dama sayyidina abdullahi ibn zubair da aka ba shi jini aka ce je ya zubar annabi ba ce masa je ya zubar da jini ba me yayi da ya je ka bana sai sai ya jini kaga saba ma umarni yayi da ya dawo aka ce i eh ka zubar da jinin yace i na zubar sai a ina yace na zubar da jinin a gurin da yake da shi annabi yace kada fa ka sha ne yace na sha ya rasulullah annabi yace babu kai babu cuta annabi yace za ka yi fama da kafirai kafirai za su yi fama da kai ina sahabin da lokacin da aka yi yakin badar a yakin uhudu annabi muhammadu ya ji ciwo a goshinsa wajen yana zubar da jini sahabin ya saka harshensa yana lace jini in ya lace jinin sai ya hajiye annabi ya ce masa ya tofar yace ya rasulullahi ban ga ban ga gunda zan tofar da wannan jini ba ciki ne ita ta fitan da ta kaje to jinin wani ya haranta maka amma jinin manzon Allah ya halatta maka abu Allah shi yake mana an haramta mana jini an haramta mana naman alade kurrimat alaikum ad-damu wa lahmul khinzir an haramta mana jini an haramta mana jini kowane iri an haramta an haramta wannan jinin a sha wannan jin amma ga jinin manzo Allah sahabbai suna kuma ba annabi ne yake jira ba mu ne ta jira da amai da muwawa ya eh mun jira annabi ya ce mu tare mu gode masa mu gode masa ba za mu jira ba ba za mu jira ba dole ne mu fara taro mu gode wa Allah da ya bamu manzon Allah shi ma wanda baya yin taron ya gode ma Allah saboda manzon Allah yana taron ne yana taron da taron da taron neman kuɗi ai ba da su ake taron siyasa ba ba da su ake taron lancin ba sai mu tambaye su tafsirin Qur'ani su faɗa mana annabi ya taɓa tafsiri in annabi ya taɓa yi waye alaraman sa waye majabacin sa to yanzu me yasa kake yi sun fahimci hakan yana da kyau ne to idan sun ce sun fahimci hakan yana da kyau ne babu laifi to mu ma mun fahimci hakan yana da kyau ne sai muka yi dan girmama manzon shi ke nan ba amma idan akan maulidi har gabar da mu aka yi aka gabar da mu aka gabar da iyaye aka gabar da magabata to wajen girmama annabi ba a jiran izini ka shige gaban ka gani ka girmama manzon Allah kadai Allah ya bar mu da manzon Allah ya ce alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ashe baka san cewa Allah bai iko ne akan komai da komai ba alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardi ashe baka san cewa Allah shine mai mulkin sammai da kasai ba wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir koma bayan Allah ba ku da wani mai taimako ba ku da majibanci idan ba Allah ba dama Allah shine majibancin mu Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات Allah shine waliyin mu'minin kuma ya zaɓi cikin mu'minin ya zaɓi waliyansa waliyansa wanda in kayi gaba da waliyan waliyan yana daidai da kai sai za duk wanda ke gaba da wani cikin waliyan Allah yake gaba da Shehu Abdul Qadir ko ke gaba da Shehu Tijjani ko ke gaba da Shehu Ibrahim Diya ko ke gaba da Shehu Usman Gafiri ya gaba ba da su yake ba da Allah yake man adali wani ya fakat azantu bil hamd wanda ke gaba da waliyin Allah ba da al ba da waliyi ke ba da Allah ke sai kaga Allah ya jarrabe shi da wata bala'i da fitina imma bala'i da fitinan tsakaninsa da gidanku kaga ayi tanti ayi tanti ayi tarkiti a raka ranar karewar gidan to Allah yana yaki da shi kenan dama yakin Allah ba shine kaga Allah ya fito maka karara da takobi ba a'a Allah zai hada ka da wasu shekiyai ne yan uwanka wanda da ku yi ta bugawa yakin Allah ke yakin Allah ke ko kuma yakin Allah idan ka ga mutum mutuncin waliyan sai Allah ya ce ku ina kaci mutuncin masu uba to kai fito da naka uba sai ya ce la ai wani shege ne sai daga baya aka gane baya da ruwa kaje ana faɗa me ya jawo masa aka taba waliye da yayi shiru da Allah ya bar shi cikin da an barka da cikin gashin da to taba waliye sai ya ja masa bankada da tonan fiji Allah ya samu dace amin wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani koma bayan Allah majibancin al'amarin ku ko kuma mai taimako alhamdulillah dama an ka tambayoyi lokacin ya yi abinda muka samu da tambaya ba an sami ne ya fi Allah ya tsamci mu.
Alhamdulillah, alhamdulillah, barka da wani da ke Akwai tambaya da aka karanta ba lokaci ya karfi sai yau da a yi bayani a kan wannan tambaya. Malam, mai tambaya na son wai a mana ƙarin bayani akan wannan alam. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليكفروا فليكفروا
wannan aya da ake tambaya a kai da kulli fadli lillahi wa rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un
Fassaran ayin shi ne ka faɗa musu ya Rasulullah bi fadlillahi da falalar da Allah ya musu na Alƙur'ani wa bi rahmatihi da rahman da Allah ya mutu na samuwar manzon Allah fa bi zalika falyafrahu da wa'innan ne sai su yi ta farin ciki suna gode ma Allah Allah ya ce huwa khairun mimma yasma'una wannan shi yafi alkhairi daga abin da suke tarawa na duniya suke tarawa na neman kiraren jin daɗin rayuwar duniya to wata suna kafa hujja da wannan aya kan halaccin yin farin ciki da samuwar manzon Allah da ai Allah shi yake fa bidalika falyafrahu dan haka sai su farin ciki shi kuma farin ciki nau'i nau'i ne wani zai yi farin cikin sa ta hanyar yin azumi wani zai yi farin cikin sa ta hanyar yin walima wani zai yi farin cikin sa ta hanyar dinka sabon kaya kamar yadda maulidi yana nan kala kala wani zaka ga azumi yake yi wani za ka ga sabon kaya zai dinka wani za ka ga kuma farin cikin ma ba zai iya bari a zuciyarsa ba sai ya fito titi ya bayyana ce kamar yadda da muke sai shugaban kasa da ya zo hoci muka fita muka masa rani da gida da murna muka bayyana masa farin cikin da muke san mun zauna a gida da aka ce zai zo ai ba mu zauna ba fitowa muka yi kwanmu da kwarkwatar har da su wanda suke ce mana kar mu yi maulidin manzon Allah su ne ma akan gaba da suke ce mana kar mu rataya kar mu rataya hoton shehunai to ranar kuma za ta yi hoton janar da ya zama sunna da suke ce muna tsalle muna shauki muna ce la ilaha illallah ko kuma sai muka ganta suna tsalle suna shauki suna ce oyoyo baba oyoyo wani ma ya girma shugaban kasa amma ke ce da shi ba ba ba ba to a ranar soyayya ta yi hukunci soyayya ta yi hukunci rana idan dai har son wani mahaluki son wani mahaluki ya sa ka gagara zama a gida ka fito titi ka bayyana soyayyanka wannan mahalukin ko shi ne shugaban kasa to ko dan ka fito titi ka bayyana soyayyan naka annabin da ya fi kowa ba kai ne ba ko ba aya ba ba hadisi ko babu aya babu hadisi hankali zai hukunci to amma ina su dubbabun da aka tara su suna kabbara din suna izuwa an riga an sai su kwakwalwansu da da bala'i su kuwa manya-manyan kattin dama suna yi ne domin neman duniyar eh dama suna yi ne domin neman duniyar idan har za ka nuna farin ciki ga wani shugaba wanda wannan shugaban yana da duniya ne kuma wannan shugaban yana da adalci ne to me zai hana ka nuna farin ciki akan shugaban da yake da lahira yake da duniya shugaban da yake kowa adalci yake kowa jin tausayin al'umma wanda Allah yake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana liman kana yarju yarju la wa yawmal akhirah wa dhakara Allah kathira me zai hana ku farin ciki akan wanda Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim me zai hana wallahi yasa muka ga mutanen nan ba su mana adalci kwata kwata ba za su tuno da wata kalma ta bid'a ba sai lokacin da suka ga ana girmama manzon Allah amma idan bid'a ne na more rayuwar duniya gudu gudu da su zaka ga ana yi in wajen musabaka ne sune akan gaba sune manyan alƙalai su ne masu duba makogwaro da makalibin rufi makogwaron ma hadda kamar shi wanda haramun ne ka kalli matan da ba naka ba ka zara mata ido har kana kallon makogwaron ta kana ganin da take rutarwa mummunan bid'a ma da sabakon qur'ani kun halatta shi sai kyakkyawan bid'a da za a tazo a girman manzon Allah ne kuka ce wannan ba daidai ba maulidin manzon Allah da babu riya a cikin ta ya za a yi ya shigo ciki ba kuɗi ake rabawa ba ba kuɗi ake rabawa ba to mun faɗa muku mun nanata mun fito mun nuna soyayyar mu ga ɗan siyasan da yake muke so ya tsaya mana ya ci zaɓe don haka dole mu fito mu nuna soyayyar mu ma annabin da muke so ya cece mu ran kiyama dama ga magana maulidi ko hakura ko kar ko hakura maulidi ba za a bari ba iddu la tazuru sawabun alaikum ko hakura ko kar ko hakura gashi nan karara san annabi ya dauki ko ina magabatan kuma su ne suka fitar da hujjojin maulidi su suka fitar ana yin maulidi sama da shekara ɗari takwas da ya gabata ana maulidin manzon Allah irin yadda muke taruwan nan ana yi ba kuma a Najeriya kaɗai ake yi ba a duniya ne ake yi kuma wannan abin da ake yi a duniya ana kwaikwayon al'amfaru ne sahabban manzan Allah na Madina ranar da annabi ya shiga Madina ne suka yi yadda ran maulidi ake kada mandiri haka suke kada mandiri yadda ran maulidi mata suke buɗa haka suke rera buɗa yadda ake waka haka ranar aka yi waka wa manzan Allah ran da ake rani a zaga gari haka da samari da dattawa suka shiga cikin garin Madina suna zagawa suna ce Muhammadu ya Rasulullah Muhammadu ya Rasulullah wasu suna ce ja'a Muhammadu ja'a Rasulullah ja'a Muhammadu ja'a Rasulullah suna zagaye wasu kuma suna buga manjiri suna ce na da jawabu min mani najjada ya hambaza Muhammadu min najjada to al-ansaru muke kwaikwaya eh su ma kenan da suka ga manzon Allah suka yi wannan shauki to ina mu da ba mu taɓa ganin sa ba na ba su muke ba dole mu aukace akan manzon Allah ba to wa kullum walailahu fa barhamu mumtallun bi ahmad khairun nasi ayu bahai kowa da lailansa shi ma ustazin da yake hana mu maulidi shi ma akwai gurin da in yaje nan aukacewa yake yi kabila da soyayya to mu ma kan dole a mana gudu ya la'imi fi hawa huwal hawa qadadun لو شفق الوجه لم تعدل ولم تلم me zargi na akan san manzon Allah ya hako so kaddara ce haka aka kaddaro mana soyayya sai ma akwai abin da aka kaddara maka kansa akan matan da kake nema babu irin haukan da baka yi ba babu irin surutun da baka yi ba eh babu kalan bid'an da ba a aikata a auren ka ba babu ko da aka raba goro a gurin auren ka manzo Allah ya taba raba goro da aka saka auren karan juma'a manzo Allah ya taba ayyana wani rana da da wara wannan ranan a matsayin ranan aure annabi ya taba ayyana aka ayyana maka juma'a aka raba maka goro ka saka fararen shadda ka zo kana walƙiya ana ce maka ango ango annabi kuma ba a ce da shi ango ba duk dan menene yasa yayi wannan yana yayi wannan ne dan za a kawo masa amarya a dararran a wannan daren za a kawo masa amarya to sai mu kuma muka ce to mu ma mun raba goro mun raba minti kujerun da ake sawa gurin aure mu ma mun saka fararen kaya da ake sakawa ranar angon cewa mu ma mun saka ba mun yi dan amarya bane mun yi dan manzon Allah ne da ta kai ne dan gwana naka mai kyau ne namu ba mai kyau ba to kariya ne mutane sun waye wannan jahilcin da mutane suke cikin da ake musu dodolulu yanzu ma dan ka kararan kace masa bari ne ban muri wallahi zai ce ba baka yi hakuri ba sai manzon Allah ya kawo Allah ya barka da haka kuma sai manzon Allah Allah ya bar mu da alheri sallallahu alaihi wasallam akwai wani tambaya to bismillah karanta da sauri
wai ba kyau mutum ya ba kyau mutum idan ya sha ruwa ya sha yi suka fiye ya tarda magariba
waye ya ce babu kyau ba Allah bane ya faɗa ba manzon Allah bane ya faɗa dan haka in ka sha ruwa duk wani abu da zaka sha ya halatta ka ci ba Allah bane ya faɗa ba manzon Allah bane ya faɗa wallahu ta'ala a'lam na'am
Malam wai idan mutum yana aure ya halatta yin gwiwa da biyu
in sun ce sun ce babu laifi duk da wasu sun karanta sun ce babu laifi mutum ya yi burosh da zaran ya san cewa wato wannan abun baya da kuduran da zai kai ga ya lauce makogwaransa ya shiga har cikin sun ce babu laifi haka dai suka faɗa wallahu ta'ala a'lam
Malam wai me hukuncin mutumin da yake sallah yana kallon jama'a ina matsayin sallar sa sallansa tana nan wanda ke sallah ke kalla kalla sallansa tana nan amma sallan tana da rauni tana da nakar ana san in ka zo sallah ba kar ka yi tunanin komai kar ka yi tunanin kowa sai Allah kamar yadda Abdulrahman al-Akhdari ya faɗa maka ya ataita ila salati fa qabil qalbaka min ad-dunya wa ma fiha washtagil bi muraqabati mawlaka alladhi tukadiru wa in ka zo sallah ka kada ranka gabarin duniya da komai cikin duniya ka shagalta da Allah da girmama Allah to ka shigarta da Allah ina ruwanka da wani waiwaye ai ba za ka yi waiwaye ba tunda kana gaban ubangiji sai ya da hankalin dai wato waiwaye cikin sallah makaruhi ne ba a so haka ba na'am to Allah ya taimake mu Amin.
abin da muka faɗa ne Allah ya ba mu lafiya abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya kara mu san manzon Allah Allah ya gafarta mu gabatan mu Allah ya gafarta mu iyayen mu dole mu shi zahir Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa nisan kwana albarkacin manzon Allah Muhammad Allah ya sallama shekunan mu Allah ya saka musu da alheri Allah Ibrahim zaki Allah ya ji kansa ya saka masa da alheri ya ji kan mahaifinsa ya ji kan mahaifiyarsa albarkacin manzon Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
wanda suka tsaya mana cikin gudanar da wannan karatu Allah ya saka musu da alheri Malam Buhari lafiya Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya masa bukatunsa Allah ya yalwata masa Allah ya gafarta wa magabatansa abubuwan da suka tsaya mana cikin gudanar da wannan karatu Alhaji Yusuf mai fulawa Alhaji Sadu Dudan Alhaji Sulaiman gidan kanwa zawiyan gidan bare-bare da zawiyan mafalla da su malam salisu namu da malam aminu na gidan kurmi duka Allah ya saka mu da alheri Allah ya biya musu bukatun su Allah ya sa su cika da imani Allah ya sada mu da mu da su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Allah ba da lada.